ta'ala mahalicin sammai da kasai wanda yake juya al'amura kamar yadda ya ga dama ya halicci sama da ƙasa ba tare da taimakon kowa ba shi ne wanda duk abin da ya ga daman zartarwa cewa kawai yake kun sai abin ya kasance kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama shi ke azirtawa yake azirta bayinsa da ni'imomi daban-daban yake azirta bayinsa wasu da dukiya mai tarin yawa yake azirta wasu daga cikin bayinsa da wasu abubuwa na ni'ima musamman abin da ya shafi dukiya ko mulki ko ilimi ko wani abu na ni'ima makamancin haka ya kuma zaɓi wasu daga cikin bayinsa ya azurta su da ƙana'a ma'ana wadatar zuci ba tare da suna da abin hannu mai yawa ba mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin jujjuya al'amura ba wadda yake tarayya da shi kuma baya buƙatan taimakon kowa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya bashi biyayyen littafi shine alqur'ani mai girma ya isar da sakon Allah bai rage komai ba ya tabbatar wa mutane cewa sifa ta kana'a ita ce sifa wadda sai wadda Allah ya zaba yake samu tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantacce wadda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ya rawaito inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad aflaha man aslam tabbas haƙiƙa wanda duk ya zama musulmi aflaha ya rabauta wanda duk ya zama musulmi to ya rabauta sannan ƙarin sifa bayan sifar musulunci wa ruziqa kafafan kuma aka azirta shi da kame kai wannan ba karamar sifa ba ce ba kowane musulmi ne ke samunta ba da yawa ma daga cikin musulmai ba sa samun sifa ta kafa wato mutum ya kame kansa daga rashin kutsawa musamman cikin nemo abun duniya ko daukan abun duniya ya kame kansa ya haƙura da abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa wannan ba safai ake samu waɗanda suke takaituwa da haka ba sai kaɗan a cikin jama'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ruziqa kafafan yace wa qanna'ahu Allahu bima ata kuma siba ta uku Allah ya azurta shi da qana'a cikin abun da ya bashi ana iya tara musulmai ɗari ba a samu masu kafaf wato kamewa da taka tsantsan goma a cikinsu ba ana kuma iya tara musulmai ɗari a samu waɗanda su samu kafa wato kamewa da kuma ƙana'a wadatuwa akan abin da Allah ya ba su za a iya cikin mutum ɗari da ƙyar a samu mutum biyu saboda abu ne wanda yake sai wanda Allah ya yi wa rabo da haka musamman a zamanin da muke rayuwa a yau kowane mutum yana gaggawa yana da hadama cikin abin da ya shafi dukiya da yawa mutane kowa yana da hadama wani za ka ga hadamansa ta fi ƙarfin shekarunsa wani hadamansa ta fi ƙarfin jarinsa wani hadamansa ya fi ƙarfin ofisinsa in dai da dukiyar halal zai amfani da ita a iya shekarunsa in dai ba gada yi ba ko kuma a iya jarinsa ko kuma a iya ofis girman ofinsa ko kuma aikin da yake yi inda da da dukiyan halal zai amfani to zai wuya ka ga ya yi wasu abubuwa da yake fantamawa a lokacin da ya ƙaura cewa halal ko ya fada cikin haramun kaga wanda ya fada cikin haramun don buƙatar duniya to bai samu kafaf ba da yawa daga cikin mutane suna zubar da mutuncinsu sakamakon neman abun duniya ana wawa ana warwasu ka ga mutumin da ya kamata bai yi wani abu ba ko bai faɗi wani abu ba amma sai ka ji yana ta faɗa yana maimaitawa saboda mai rashin kafa babu kamewa babu kamewa don kawai yana tsammanin wasu abu da zai samu sannan kana'a da yawa daga cikin mutane musulmai kusan dukanmu gaba ɗaya sai wanda Allah ya kare da wuya ka ga mutum ya wadatu da abin da yake da shi kowane mutum yana hangen nesa ne kawai a cikin abin duniya me zai samu yau me zai samu gobe kullum mai mashin kawai mota yake kallo kullum mai kafa mashin yake kallo kuma ya wuce nan wanda yake da jari kaza ina na sama yake kallo annabi sallallahu alaihi wasallam yace abun da ya shafi ma'anan hadisin sa abun da ya shafi rayuwar duniya karka duba na sama da kai sai ka shagala abun da ya shafi rayuwar lahira karka dubi na ƙasa da kai sai ka shagala in a lahira ne dubi na sama masu mutanen kwarai sai ka ka ƙara himma in a duniya ne kuma karka kalli na zama wanda yake da kaza yake da kaza dubi wanda ba shi da komai wanda ka fi shi ka ninninka shi wannan shi zai tabbatar mutum kana'a shi yasa a sa suka tabbata daga magabata zaga mutum yana cewa Allahumma qanni'ni fi ma razaqtani wa barik li fi ma a'taytani ya Allah ka azurta ni da kana'a wadatan zuci cikin abun da ka bani kuma ka yi mun albarka cikin abun da ka azurta ni da shi ba kowa ne yake iya samun kana'a ya ji cewa ya wadatu da abun da yake da shi ba sai kaɗan ne daga cikin jama'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan dewa daga cikin mutane ana warwasu a shigacin a guje zaka mutun ya kasa bacci dukkan tunaninsa kawai jira yake gari ya waye ya je gurin wawa ko ya je gurin da za a kutsa ko wani shirye-shirye da aka yi don neman wani abun duniya da ake tsammani da aka yi sanya musulmai yanzu muke cikin wato kowa kawai cikin hargowa sai wanda Allah ya kare a cikin rayuwa za ga mutum wadda ba ka tsammanin zai almundana a kan wasu kudi ya yi kawai saboda yana gaggawa ba kafa sannan ba kana'a abin da yake da shi yana ga bai ishe shi ba abin da Allah ya bashi na halal ya wadatu da shi ya samu lada ba zai iya ba doka aikin alkhairi da dukiya ma yayi karanci a gurin mutane saboda ana ganin kawai abun bai isa ba zaka iya ganin mamaki a ce in mutum yana aiki a yau a ce albashinsa naira dubu goma sai aka ce masa za ka samu ko yana da ɗan baya samun biyan bukata ko kuma yana da ɗan wasu basu suka a kansa sai ya samu canjin gurin aiki a wata mai zuwa aka mai da albashinsa naira dubu hamsin to watan bayan mai zuwa in kai wasa sai ka same cikin bashin da ya wuce lokacin da yake cikin dubu goma saboda mai rashin kana'a daga jin labari shi sai sai rinka ganin wannan ma bai ishe shi ba sai rinka ƙara wasu abubuwa sannan inda za a samu wata dama ne je samu wani abu wanda ba halal bane zai rashin kana'a da rashin kafaf su suka kai mu hatta lalata ƙasa wannan ƙasan ta lalace ne mafiya yawa jama'an mu da muke rayuwa a cikinta saboda mun rasa kafaf kowa yana iya inda ya samu dama ya kutsa kawai ya ga cewa me za a samu halal ne ko ba halal ba ba ruwansa saboda ba kafaf sai wanda Allah ya kare sannan ana ƙara samowa gobe kuma ana shirya ƙaro na sama da wannan saboda mai ba ƙana'a ba kafaf ba za a kame daga a kutsa ba sannan ba ƙana'a to haka ce yasa sana'o'i suka lalace ayyuka suka lalace sai guraren da Allah ya kare ko kuma mutanen da Allah ya kare in dai guri akwai harkar kudin gwamnati ta gurin da zai wuce to duk wanda yake gurin sai wanda Allah ya kiyaye shi in dai yana da dama zai dauka saboda mai ba kafa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad aflaha man aslam wa rusika kafafan wanda ya zama musulmi kuma aka azurta shi da kame kai baya shiga nan shiga can don neman abin da bai halatta ba inda ka ganshi yana kwazo shiga nan shiga can don neman halal ne amma inda abin da bai halatta bane baya waiwayawa zuwa ga gurin to wannan an azurta shi da kafa sannan wa qanna'ahu Allahu bima ata Allah ya bashi kana'a da wadatar zuci duk abin da ya samu kawai kan ce alhamdulillah Allah ya masa albarka shikenan amma wanda bashi da kana'a kullum ganin kawai yake har yanzu bai wadatu ba shi yasa zaka ga an kasa godewa Allah akan kowace irin ni'ima waɗanda suke cikin halin suna ana ganin suna da wadata suna cikin matsala ta hanyar maganganu suna faɗin abin da bai kamata ba ga Allah subhanahu wata'ala saboda me saboda rashin kana'a waɗanda ake ganin dama akwai abu abunan alamar rashi tattare da su suna nan ba su koma ga Allah subhanahu wata'ala da faɗin alkhairi ba a suna nan suna ta faɗin maganganu wanda bai kamata ba wannan Allah su annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani wannan hadisi ingantacce qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata wajibi ne musulmai su rinka neman Allah subhanahu wataala ya musu albarka cikin abin da ya basu sannan ya azurta su da qana'a cikin abin da ya basu in Allah ya azurta mutum da qana'a yaji kawai iya abin da yake da shi ya wadatu ba a gane akwai ne ko babu tattare da shi bukatansa in ya samu yayi in bai samu ba yana nan ya kame ba zai je ta maganganu akan abun da Allah ke da iko a kansa ba yana kai karan Allah gurin waɗanda ba su isa su yi masa komai ba shi za ka ga mutum a kullum yana cikin rashin nitsuwa saboda bai samu bai kame kansa ba sannan ko bai kame harcensa ba dole a samu kame harce da kuma kame a gabbai duka daga fadawa cikin abin da bai kamata ba don haka wannan hadisi mai mahimmanci ne a rayuwarmu ta yau kowa ya sa shi ya zama guziri gare shi cikin rayuwarsa kullum ka tuna cewa shin kana cikin wanda suka rabauta ko ko dai a'a akwai saura wanda ya rabauta shine ya zama musulmi sannan yana da kafaf harcansa baya faɗin abubuwa don kawai ba a samu ba ko an samu ko wani abu makamancin haka sannan baya shigar da kansa guraren da basu kamata ba sannan kuma ya samu wadatar zuci kana'a abinda Allah ya bashi shikenan baya haɗama baya wuce gona da iri balle ma har aje ana shirin ɗiban abin da yake na haramun tare da shi Allah kiyaye mu innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإنها وصية الله للأوائل والأواخر ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم أذكركم بعد نفسي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه آه هذه الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الشريف يحتاج كل منا إلى أن يتصف بها وخاصة في هذا الزمان الخطر الخطير الذي يحتاج الناس أو يحتاج كثير من المسلمين إلى صفة القناعة والكفاف كثير من المسلمين لم يتصفوا بهاتين الصفتين مع أنهم كانوا من المسلمين لكن صفة القناعة والكفاف فقدت أو فقد آه فقدتا في كثير من المسلمين فلنتق الله سبحانه وتعالى ونراجع أنفسنا, أنفسنا في هذا الأمر العظيم فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الحديث الشريف أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه انظروا إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصفات الثلاثة أولا قال قد أفلح من أسلم أي من أسلم من اتصف بصفة الإسلام حيث كان مسلما كل منا يعني كل واحد منا هنا كان مسلما لكن الصفتين التاليتين يعني الكفاف والقناعة هذا مما يصعب على كثير منا الاتصاف بهاتين الصفتين الكفاف سواء الكفاف من الأقوال والأفعال التي لا تليق حتى كان يخوض كثير منا في أخذ أموال الحرام لماذا؟ لعدم الكفاف وأيضا لعدم القناعة فلنتق الله سبحانه وتعالى ونراجع أنفسنا وندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار حتى يهب الله لنا هاتين الصفتين لأن هاتين الصفتين كانتا صفتين أبنا هاتين الصفتين كانتا من صفات من صفات الأولياء أو الصالحين التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنتقي الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن نتصف بهاتين الصفتين الصفة الكفاف وأيضا صفة القناعة انظروا عباد الله إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى أحوالنا اليوم كيف نعيش في هذا الزمان كيف كان المسلمون كثير من الناس من يخوض ويذهب ويجري فيما لا يليق بل كثير منا يحتاج إلى مال حرام ويعرف أن هذا المال لا يحل له بل إنما هو حرام ومع ذلك لعدم القناعة يخوض في أكله مطمئنا لنفسه مع أنه لم يكن مطمئن النفس حتى ولو لم يظن أنه كان مطمئنا كل الذي يعرف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل لم يكن مطمئن لأنه لو كان مطمئنا لما رغب فيما لا يحل له أو فيما حرم الله عليه فلنتق الله سبحانه وتعالى ونعلم أنه لا نجاة إلا بالامتساك أو بالإمساك أو إلا إذا, إذا, إذا, إذا تمسكنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا أقواله و وأيضا تمسكنا بسنته بعد التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى واعلموا عباد الله أن أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم, مليككم كثرة صلاتكم وسلامكم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم من أرادنا أو أراد أهلنا أو ذرياتنا بسوء أو شر أو مكر أو أذية اللهم عليك به إنه لا يعجزك اللهم عليك بأعدائنا يا حي يا قيوم اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من شر الحاسدين الحاقدين يا رب العالمين اللهم احفظ لنا بيوتنا واحفظنا واحفظ, واحفظ لنا أبناءنا وأموالنا يا رب العالمين وبناتنا من كل سوء ومن كل شر يا ذا الجلال والإكرام وأنزل علينا بركات من عندك في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين ولك الشكر والحمد على نعمة الأمطار وبارك لنا فيها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله محمد رسول